الله تومجي نعم ومن أسمائه تعالى الرؤوف الرحيم yana daga sunayen Allah arra'u arrahimihi ma sunan Allah ne Allah ya ara wannan annabi namu Mm.
وهما بمعنى متقارب ai da ra'u da rahimin ma'anar gaba ɗaya kusan iri ɗaya ce na'am وسماه في كتابه بذلك فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم haka Allah ya faɗa a littafin sa mai girma eh bi ma zikira min alwasafaini aw bil jam'i bayna ni'mataini yace fa qala yace bil mu'minina ra'uhu rahima suratu tauba aya na 128 Allah zai faɗa haka Mm.
ومن أسمائه تعالى الحق المبين Yan- yana daga sunayen Allah haqqul mubin sunan Allah ne alhaqqu sunan Allah ne almubin sunan Allah ne na'am ومعنى الحق kaga ma'anan da ake nufi da haƙi الموجود والمتحقق أمره al-mawjudu samamme dawamuhu sabitu qiyamuhu tsayuwansa kuma tabbataccen wal muhaqqaqu amruhu lamarinsa kuma abin tabbatarwa ne dan ya ce kullu shay'in haliku illa wajha wani gun yake cewa wa yabqa zul jalali wajhu rabbika zul jalali wal ikram ala kulli shay'in ma kala Allahu badila can ma ya ka awaga wa kadhalika mm.
وكذلك المبين أي البين أمره وإلهيته wakazalika haka nan almudini din ai albayyana amruhu zargin da lamarin sa yake mabayani amru wujudihi lamarin samuwansa wa sha'anu rububiyyati da sha'anin ubangijin ta kansa wa ilahiyati da zubar allan ta kansa to yine ma'ana na'am بان وأبان بمعنى واحد da bana da abana din ma'anan su wahidin guda ɗaya ne Mm.
ويكون بمعنى المبين لعبادته أمر دينهم ومآبهم kaji waya kun yana kasancewa bi ma'ana abin da ake nufi da almubinu din ai almubinu li ibadi amri mai bayyana wa bayinsa al'amarin addini wa ma'adihim da kuma ma'adihim wato shine makoma shine lahira Mm.
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كتابه wannan annabi Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka a bi kitabi a littafinsa na'am فقال جاءهم الحق ورسول مبين Allah ya ce ja kuma da haƙu gaskiya ta zo mu wa rasulun mubinin da manzo mai bayyanawa haka yazo daga suratul zukurufi aya ta talata- tamanin da tara ko وقال وقل إني أنا النذير المبين aya na talatin da tara ne na me kake cewa وقال وقل إني أنا النذير المبين suratul hujri kenan aya ta tamanin da tara Allah ya faɗa ya ce hijiri Allah ya ce wa kulga ya musu inni ana nazirun mubinun ana nazirun mubinun shi ma aka ara masa وقال جاءكم الحق Mhm.
وقال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فقادي نذير مبين دي فدا وقال يجي يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم هذا هكا فدا اي جاءكم الحق من ربكم به اي محمد صلى الله عليه وسلم قال القران
وقال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم kaga nan ma ka fada ka kila قيل محمد ina nufin annabi ne a wani ruwayar وقيل القرآن
Mm.
ومعناه هنا ضد الباطل aya ma'anan zanen kihiya ce ta ƙarya Mm.
والمتحقق صدقه وأمره ko shine wanda ake tabbatar da lamarinsa sai da gobe gaskiyarsa wa amruhu da umarni nasa Mm.
وهو بمعنى الأول shine ma'anan farko والمبين abinda ake nufi da mubinu البين أمره ورسالته
albayyinu amru wanda lamarin sai yake mabayyani wa risalatu da manzancin sa zahiran a bayyane warihun wanda yake mabayyani na'am أو المبين عن الله تعالى ما بعثه Au به ko kuma mubayyinu ana bayyana anillahi ta'ala daga Allah ma ba sa bihi na abin da aka aiko shi da hi mm.
كما قال تعالى Ah, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa alqur'ani mai girma suratul nahl mm.
لتبين للناس ما نزل إليهم
Mm.
wa min asma'ihi ta'ala an-nuru Ai, yana daga sunayen Allah akwai annuru wa ma'anahu zunnur ai ai ma'ana sarki ma abocin haske akwai ai ka gaba. Mm.
ai khaliqu ai ne ya halatta haske aw munawwiru samawati wal ardi bil anwar kuma zargin da ya haskaka sammai da kasai bin alwari da haskan kani Mhm.
wa munayyiru qulubil mu'minina bil hidayah ko zargin da ya haskaka zukatan mumine bil hidaya da da samun shiriya Mhm.
wa sammahu nuran sai Allah ya ambaci annabi da nuran haske وقال أجاءكم من الله نور وكتاب مبين kaji Allah ya faɗa ga suratul ma'ida ya ja'akum min Allah nurun littafi haske ya zo muku a gurin Allah wa kitabun ga littafin mubinin mai bayyana tsakanin ƙarya da gaskiya mhm.
قيل محمد kila ana nufin annabi ne وقيل القرآن Mhm.
وقال فيه سراجا منيرا Allah ya faɗa daga zakin annabi musirajin munira suratul ahzab mhm.
سمي بذلك لوضوح أمره وبيان نبوته kaji sun ne bizalika abin da yasa Allah ya ambace da sirajan munira din nan li wuruhi amrihi domin bayyana lamarin annabi wa bayanu nubuwati da bayyana annabtar annabi Mm.
وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به wa tanwiri da haskaka qulubul mu'minina zuciyar mu'mine umuman baki daya wal arifina da mazana kususan ake dai bima ja'a bihi da abin da wannan annabi namu yazo da hi Mm.
ومن أسمائه تعالى الشهيد Kuma ya zo daga sunayen Allah maɗaukakin sarki alheri da sarki mai shaida aikin bayi.
ومعناه العالم Ai abin da ake nufi da shaida sarki masani ga ayyukan bayi.
وقيل الشاهد على عباده يوم القيامة Wakila wani kaulin. Ai shahid din shine sarki mai bada shaida. Ala ibadihi ga bayi yau mal kiyama da ranar gobe kiyama. Shi yasa aka ce wa kafe billahi shahida. Kai su da Allah shine sarki mai bada shaida. Mm.
وسماه شهيدا kuma وشاهدا yi ma annabin namu Allah ya ambace shi a littafinsa shahidan da mai ba da shaida wa shahidan da kuma mai shaidawa mm.
وقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا haka Allah ya faɗa yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira mm.
وقال ويكون الرسول عليكم شهيدا kuma haka za ki ce waya kunar rasul kun ga wannan annabi alaikum a gare kun shahidan mai ba da shaida ne na'am وهو بمعنى الأول ya zo da ma'anan farko ومن أسمائه تعالى الكريم Yam, a sunan Allah akwai alkarimu me ake nufi معناه الخير الك- الكثير الخير sarki mai yawan baye-baye na alkhairi masu ma'amfanarwa mhm.
وقيل المفلل almubaril sarki mai bibita wanda ya zo daga cikin bayinsa وقيل العفو a yau sarki ne mai yawan rangwami mhm.
وقيل العلي sarki ne madaukakin sha'ani وفي الحديث المروي في أسمائه تعالى الأكرم kuma ya zo daga hadisin da aka rawaito na ibn maja daga sunan Allah madaukakin sarki alkarimu mhm, akramu mhm.
وسماه تعالى كريم بقوله إنه لقول رسول كريم kaji kamar yadda aka ce ikra wa rabbuka lakram to yi ma'an namiji aka ambace da inna wula kahulun rasulun kariyam a tsoron da haƙaci قيل محمد ai ana nufin annabi ne وقيل wani جبريل kaulin wasu malamai sun ce mala'ika jibrilu ne وقال صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa أنا أكرم ولد آدم shine mafi karamcin yayan annabi adamu na faɗa ba da alfahari ba ومعاني الاسم سيئة في حقه صلى الله عليه وسلم wa ma'anar ismi kaga ma'anar wannan suna na alkarim sayyadun suna ne wanda yake ingantacce siyaki ya zo haƙƙinsa alaihi salatu wassalam Mhm.
ومن أسمائه تعالى العظيم yana daga sunayen Allah akwai azim Mhm.
ومعناه الجليل الشأن sarki ne mai madaukakin sha'ani الذي كل شيء دونه kowane abu koma bayan zafi zuhur wal burhani in an kama sunansa komai kasa yake yi Mhm.
وقال في النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق Yau عظيم haka aka faɗa haƙƙin annabin wayin naka la ala kulukin azim Mhm.
ووقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل kuma ya auku a farkon shafi na taurayi ne sibirin shafi na farko daga taura daga annabi Isma'il dan ibn Kalili wa sa yalidu aziman li ummatin azima Ka da sannu talidu aziman zaka haifi da mai girma li ummatin aziman kuma yana da al'umma masu girma haka yazo a farkon at-taura ma fa huwa azimun wa ala khuluqin azim fa huwa azimun fi zati azadin jikinsa anau mai girma ne wa ala khuluqin azim yana na kan dabi'a mai girma haka yazo wa min asma'ihi ta'ala al-jabbaru yana daga sunan Allah al-jabbaru sarki mai tilasta wa bayi ko mai daura karayan bayi wa ma'anahu al-muslihu sarki mai gyara karayan bayi Wafi- karayan ba na jiki ba ko kudi ne ka karye shi zai gyara ka na'am wa qila al-qahiru wani abin da ake mai rinjaye ne akan bayi wa qila al-aliyyu al-azimu ash-sha'ni ai abin da ake ni ba al-aliyu ne sarki mai madaukakin hujjoji azimu sha'ani mai girman sha'ani shine al- al-jabbar din wa qila al-mutakabbiru sarki mai girma abin girmamawa وسمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار an ambace a zabura na annabi dauda bi jabbarin an ambace annabi da wannan suna فقال تقلت أيها الجبار سيفك ya gaje fa kala ta kallada karatiya ai wani jabbar ya kai muhammadu sai buka karatiya da takobin ka ya manzan Allah فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك inda na musa ka ka gani na musu wuya yin ilimi kiyayewa ne ɗibi ko kuma sirrin da Allah ya ma na wahayi wa shari'a diga da shari'ar ka makarunat abin rabanyawa ne eh bi haibati yaminika da kwarjinin damanka ma'anahum ومعناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ma'anar wannan ya zo a haƙƙin wannan annabi na tsira da amincin Allah Mm.
إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم kuma in ma ba ko kuma li zilayil ummata sanadiyar da al'umma za su hiriya bil hidayati da hiriya wa ta'limi da ilamtarwa mhm.
أو لقاره أعداءه ko kuma saboda rinjayen makiya nasa أو لألو منزلته على ko البشر saboda daukakan matsayi da Allah ya masa dangane da mutane وعظيم قدره da girman darajarsa ونفى عنه تعالى في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به فقال وما أنت عليهم بجبير kuma sannan wani fallahu ta'ala an wuzi Allah ya kore masa ta'ala fil qur'ani a qur'ani jabariyatu shine wato girman kai al takaburu na girman kai allazi la yaliqu bi wanda bai dace da hi ba aga je ba ma wa ma anta alaihim bi jabbirin ومن أسمائه تعالى الكبير sunayen Allah akwai alkabiru sarki ne bai wa bayi labari ko kuma sarki masani ga al'amuran da suke boyayyu ومعناه المطلع بكنه الشيء sarki mai tsinkaye ga haƙiƙanin yadda abu yake العالم بحقيقته masani ga hakikanin komai وقيل معناه المكبر ma'anan da zargi ne labartawa وقال الله تعالى Mm.
الرحمن فاسأل به كبيرا Mm.
قال لقال بكر بن العلاء Alƙali abubakar ɗan Allahu ɗan Bakaru ɗan Muhammadu ɗan Ziyada Alƙusheri yana faɗa.
المأمور بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم Al-Ma'amur bisu halin kaga wanda aka umarta da tambaya to gairin nabi ba annabi bane sallallahu alaihi wasallam na'am والمسؤول الكبير هو النبي صلى الله عليه وسلم wal mas'ul wanda za a tambaya al-kabir wanda zai bada labari shine annabi Mm.
وقال غيره wasu malaman suka ce a'a بل أسائل النبي صلى الله عليه وسلم wasu da ja mai tambayan dai annabi ne zai bari mu ji mai bada amsa na'am والمسؤول هو الله تعالى Wanda za a tambaya yi ne Allah madaukakin sarki فالنبي كبير بالوجهين a المذكورين duk fuskan nan guda biyu annabi shine abin baiwa labari Mm.
قيل لأنه عالم على غاية من العلم بما أعلمه الله من مكنون علمه وعظيم معرفته li'annahu domin shi annabi alimin masani ne ala gayatin min al-ilm yana matuƙa dangane da sani bima a'lamahu Allah ga abin da Allah ya sanar da shi min makanuni da gaban da aka taskace ilmihi na sanin Allah wa azimi ma'rifati da girman sanin ubangiji Mm.
مخبر لأمته shine mai bada labari ga al'ummansa بما أذن له في إلامهم به da kuma abin da aka yi masa izini lahu bi ilamin cikin abin da aka sanar da shi ya bayyana sai ya bayyana shi wa min asma'ihi ta'ala al-fattahu yana daga sunayen Allah madaukakin sarki al-fatar sarki mai rufin asiri al-fattahu al-fatahu sarki mai mabudi eh huwa al-fatahu al-alim ko kuma kace mai hukunci masani mm.
wa ma'anahu al-hakimu bayna ibadihi abin da ake nufi mai hukunci bayna ibadi tsakanin bayinsa da kace rabbana fataha bainana wa bayna qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Mm.
aw fatihu abwabir rizqi war rahama ko kuma fatihu dan zai zama sarki ne mabudan kogobin arziki ai ala anwa'il kalki min asbabi ni'mati da nawiyati wal ukuriyati niman duniya da na lahira na war rahmati da na rahama Mm.
wal mungaliki min umurihim alaihim to kuma da sarki mai rufewa daga al'amuransa baki daya Mm.
aw yabtahu qulubahum wa basairahum bi ma'rifatil ko haqqi kuma sarkin da zai bude zu- zukatansu idanun zuci shine ayunuhum qulubuhum zuciyar zo ba da idaniyan zuciyar bilima ribati da sanin alhaqu gaskiya mm.
wa yakunu aidan bi ma'nan nasiri yakan zo da ma'anan annasiri mm.
ka qawlihi ta'ala fadan Allah madaukakin sarki yana in cewa tastabtu faqad ja'akumul fatuhu Mhm.
ai in tan- in tastansiru faqad ja'akumun nasaru idan kun nemi taimako nasara yakan zo muku wa qila ma'anahu mubtadi'ul fati wan ai nasari ma'anansa sarki mai mabudin buɗewa nasara da taimako wa samma Allah ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama bil fatihi fi hadith al isra'i dawil kuma yasa Allah ya ambaci wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam bil fati da fati fi hadisil isra'i dawi daga hadisin nan na isra'i mai tsawo من رواية الربيع بن أنس عن أبي الآلية وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنهم daga ruwayan nan na rabi dan anas daga abi aliya wa gairuhu da wanansa ana abi huraira وفيه من قول الله تعالى ya zo daga fadar Allah madaukakin sarki وجعلتك فاتحا وكاتما Allah ya je na sanya ka kai ne mai mabudi kai ne mai makulli نعم وفيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه yana daga cikin faɗan annabi da yawa wa ubangijin sebo mhm. da وتعديد مراتبه kuma wato lissafa- wato lil- lissafa darajoji mhm.
ورفع لي ذكري yace Allah ya ɗaukaka ambato na وجعلني فاتحا وكاتما Allah ya sanya ni mai mabudi mai makulli فيكون الفاتح لبصائرهم بمعرفة الحج والإيمان بالله abin da ake nufi da fatihu huna anan bi ma'anar hakan al-fatihu li abwabir rahma da yake bude kofofin rahma ala ummati ga al'umma ta sa Mhm, na'am akwai gona kuna ɗan lagi Eh?
لبصائرهم بمعرفة الحج والإيمان بالله wa bai kunu alfatihu hi fatihun yakan kasance domin abu da lima da fadil haƙi a san gaskiya wal imani billahi da sanin Allah awan nasir lil haƙi dai نعم salatul fatih ne yayi nasir bil haƙi to ka gani na'am أو المبتدئ بهداية الأمة ko kuma dan a fara da hiryar da al'umma أو المبدل مقدم في ko الأنبياء kuma ya zamanto shine mafari daga annabawa والكاتم لهم كما قال صلى الله عليه وسلم abin da ake nufi da wani kadimu kamar yadda annabi ya faɗa كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث ni ne barkon annaba halitta kuma ni ne na ƙaryen sa tayin kiyama ومن أسمائه تعالى في الحديث shi ne kai nagari wanda aka aiko na gari wa mina su yi to za mu tsaya nan aiko eh sai tun da ɗaya da rabi yayi eh ai wa annabi salati ko aka yi sallah kuma sai a dawo Awa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama karantu fatiha kafa uku ya boga ubangiji bismillah da bulwa kafa uku ya boga ubangiji akwai bakin da suka zo ziyara daga nesa ko to ku sa bukatun ku duk mutanen da suka zo ziyara daga nesa ku sa bukatun شكور kuma yana daga sunayen Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin hadisi ash-shakuru sunan Allah ne mhm.
ومعناه المثيب على العمل القليل kuma wa qad wasafa nabiyyu hakika an subata wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam nafsahu ransa bizalika da wannan mhm.
ومعناه المثيب على على العمل القليل ma'ana wa abin da ake nufi ai ana nufin wato ai a- ana nufin me kake cewa na'am Na'am. Al-musibu ala al-amali
eh al-qalil.
ai ana nufi da cewa yawwa faqala na'am Mm, mm, me kake cewa نعم ومن أسمائه تعالى في الحديث الشكور ومعناه المصيب على الأمل القليل to kaji mai zakayya ga aiki kaɗan mhm.
وقيل المثني على المدين kuma mai yabo ga wanda ya masa biyayya هو سبب ذلك نبيه نوحا عليه السلام kuma haka haka zubbata annabi nuhu tsira da amincin Allah وقال إنه كان عبدا شكورا Mm.
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذ- نفسه بذلك kuma haka haka a- a- haka ambaci wannan annabi namu Mhm.
فقال أفلا أكون عبدا شكورا Shakura. Mm.
ai mu tarifan bi ni'ami rabbi ai mai furuci ne ga neman ubangijinsa Mhm.
arifan bi qadar zalika musniyan alai masani ne da gwargwadon haka kuma mai yabo ne akan haka Mhm.
mujidan nafsi fi ziyadati min zalika liqawlihi ta'ala la in shakartum la azidannakum mujtahidan mai zuba kokari nafsi ga kaina zi kiyami wajen tsayawa da rukune na yin ƙari daga wannan saboda faɗan Allah da in shakartum da azidan na kum wa min asma'ihi ta'ala al-alim yana daga sunayen Allah madaukakin sarki al'alimu sarki masani ga ayyukan bayi kamar yadda faɗa alƙur'ani wa huwa al'alimul hakim Mhm.
wal allamu Allamu ma sunan Allah ne Allamul guyub ko kuma alimu da gaibi duk sunan Allah ne na'am wa alimul ghaibi wash shahada kuma da alimu da gaibi sarki masanan abin da ya fako ga idanun bayi ya wa shahada mai shaida aikin bayi Mhm.
ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم وقصه بمزية منه wa wasaba nabiyahu Allah ya zuba da wannan annabi nasa bil ilimi da sani daga jumlan abin da ya tarayya da shi da wannan sa wa kansa ko kuma yi Allah yake dai ban maziyatin da wasu darajoji minu a gari Allah Mhm.
قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما عظيما
وقال تعالى ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ومن أسمائه تعالى الأول والآخر yana daga sunayen Allah al'awwal wujudan bila ibtida'in eh wal wal akhir na gare shi hudan bila intiha'in wa ma'anahu ومعناهما السابق للأشياء قبل وجودها والباقي بعد فنائها
wa ma'anahu ma kaga ma'anan wannan sunaye guda biyu asabiqu sarki ne mai rigaye lillahi ya ga abubuwa qabla wujudi ma kafin samuwan su tun fil azal wal baqi wanzazze ba da fana'iha bayan karewansu annahum na وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر amma hakikanin abin da ake nufi da haka annahu laysa lahu awwalan ba yi da farkon faruwa wala akirun ba yi da kuma ƙarshen karewa mhm.
وقال صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث annabi ya ce ni ne na kasance farkon annaba dangane da halitta badan alima da kalli tun a yan alan halitta wa akiruhum ya ce ni ne ƙaryen su fil ba'asi fi nihayati a tayi kiyama kuma shi ne na ƙarya a aike aike shi Allah ya aiko mhm, a ƙarhe mhm.
وفسر بهذا قوله تعالى Mhm.
وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم
Mhm.
فقدم محمدا صلى الله عليه وسلم Makaddama sai Allah ya gabatar subhanahu wata'ala Muhammadan ya gabatar da wannan annabi namu tsira da amincin Allah bayan sa sai annabi Nuhu bayan sa sai annabi Ibrahim sai annabi Musa sai annabi Isa shine na gari yayi ne na farko haka Allah ya wa annabi Muhammad daraja وقد أشار إلى نحو منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه wa kada shara hakika ya mana nuni ila na'u minhu izuwa ga misalin haka daga sai na Umar dan Hadabu yardan Allah ya tabbata gare yana cewa ومنه قوله نحن الآخرون السابقون wannan kuma yana nan a gada haka annabi yana cewa mu ne na ƙarhe ko mu ne muke da rigaye da na farko ranar gobe kiyama Mhm.
وقوله أنا أول من تنشق الأرض عنه kuma annabi ya ce ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage na fita dalilin da yasa annabi zai fito a farko bayan ya fito za a tada kowa da abin da za a yi a gabansa za a yi ranar lahira wa awwalu man yadkhulu al-jannata annabi ya ce ni ne farkon wanda zan fice da tawaga na na higa aljanna wa awwalu ni shafi'in ne farkon wanda zan je nemi ceto wa awwalu kuma ni ne mushaffa'in wanda Allah zai fara bawa ceto وهو خاتم النبيين وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم وهو هي النبي محمد خاتم النبيين هي بجك مكن النبوة لا نبي بعدهم وآخر الرسل هي كريم من زني تريك دجاؤك صلى الله تيرا دا أمنشن الله ثبتا عليه أغري وسلم دا أمنشن ومن أسمائه تعالى القوي وذو القوة المتين yana daga sunayen Allah madaukakin sarki alƙawiyu sarki mai ƙarfin iko zulkuwadi sarki ma abocin ƙarfi almatinu da daddan sarki ومعناه Ali القادر ma'anansa alƙadiru mai iko ne akan kowa yana da iko akan kowa Allah madaukakin sarki kuma yana da iko akan kowa da komai haka za ka faɗa وقد وصفه الله تعالى بذلك kuma haka Allah ya siffata annabinsa da haka annabi ma Allah ya siffata yi da haka فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين قيل محمد وقيل wasu جبريل malaman a tawili suka ji annabi Allah yake nufi ziƙuwatin ma'abocin ƙarfin iko na zuciya inda zil'arhi abun ubangiji makini yana da babban matsayi wakila wasu kuma suka ji a jibril ake nufi ومن أسمائه تعالى الصادق yana daga sunayen Allah kamar yadda ibnu maja ya rawaito daga sunayen Allah ɗari ba ɗaya to akwai asaliku daga ciki kamar yadda hadisul ma'asur ya rawaito mana وورد في الحديث أيضا اسمه صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق kuma ya zo daga hadisi na abdullahi dan mas'udu aidan ya rawaito ismuhu sunansa as-sadiqu shi annabi mai gaskatawa ne al-masaduqu abin gaskatawa ne haka sunansa yake sadiqu wal masaduqi ومن أسمائه تعالى الولي والمولى kuma yana daga sunayen Allah al-waliyu kamar ga ce Allah waliyu ladina amanu ko kuma fallahu huwal waliyu kuma huwal waliyu la hamidu wal maula sunan Allah ne ga ce ni'mal maula wa ni'mal nasiru amma ma'anahu ma ومعناهما ai الناصر abin da ake nufi da ma'ana maula din mai taimako ne mai taimako ake nufi Mm.
وقد قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله to kaji abin da Allah ya faɗa alqur'ani mai girma kenan Mm.
وقال صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa أنا ولي كل مؤمن annabi ya ce ni ne waliyin kowane mumini duk mumini annabi ne waliyinsa Mm.
وقال الله تعالى saboda annabi ya ce duk mutumin da mahaifinsa ya rasu ana bin mahaifinsa bayi a zo zan biya amma duk wanda mahaifin nasu ya rasu ya bar masa gado annabi ya ce to nasa ne to kaga annabi shine waliyin kowa وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa من كنت مولاه فعلي مولاه annabi ya ce duk wanda yake neman ubangida zai riƙe a lahira ya zama masa jigo wannan ubangidan ya fice gaba ya zama masa jagoro ya jawo ya kawo ya guri na to kai tsaye annabi ya ce in wannan mutum yake so fa aliyu maulawu ya nufi sai da na ali eh duk wanda ya riƙe sai da na ali to in allah ya da zai kai gaban annabi sai dai rikon sai da na alin kuma sai an koya maka kar garin son sa kaji wasu eh wannan ba so bane in kana son sai da na alin son sa kar ya sa kaji umaru kar son sai sa kaji usman kar son sai sa kaji abubakar eh su hudun nan a haɗe suke haka Allah ya kayan su eh a haɗe suke gadan son san kaji wani to kuma son ba na Allah bane ba na Allah bane Allah ne ya hada su a taura da labarin su al-injila da labarin su a zabura da labarin su haka alqur'ani kuma yadda ka gani a sarke suke ba rarrabe su sai da na abubakar da sai da na umaru sun dau ya'ya sun baiwa annabi muhammadu sai da na ali da sai da na usman annabi ya dau ya'ya ya ba su waye ne ba waye ba in aka ji a jigi ma waye fi son annabi sai ka rasa wanda ya dau saboda kauna suka dauki ya'ya da abubakar da umaru suka baiwa annabi saboda kauna annabi ya dau ya'ya ya ba ali da usman to wanne ne wanda ba wanne ne wanda annabi baya so ko kuma wanne ne wanda ba shi yake son annabi ba a hakan kuma ila yau a sarki yake abin a sassarke yake e jikan sai da na wato shi jinin sai da na ali a jawar ka jinin sai da na ali bin abi talib wato ali jabar sadiq da kake ana faɗa to dan sai da na abubakar ne ya ce annabi abubakar ya aibe ni har sau biyu ba sau ɗaya ba har sau biyu sai da na umar da yake magana kuma sarkin sai da na ali ne sai da na ali ya ɗauki yaya ba sai da na umaru sarkinsa ne to saboda haka da abin a haɗe yake don kana son ali karka ki wayanci in kana son mutum ko nan gurin ka zo ka ce kana so na to sai ka so kowa a nan haka ne ko yawwa in ka ce kana so na sai ka so kowa a nan to kaga wannan so ne dan Allah to wannan shine duk mutumin da ya rike sai da na ali ya tsira ya sa duk wayannan shehunan namu da ka gani suka riko da sai da na ali eh shi Abdulkadir Jailani dan gidan sai da na ali ne yawa shi Ahmad Tijani dan gidan Sayyidina Ali ne ƴaƴan Hassan ne da Husaini Hassan da Husaini kuma ƴaƴan Sayyidina Ali ne haka ne to annabi ya ce in dai mutum yana so ya riko ya rike daga zuri'a na shine illa mawaddatan fil qurba duk wanda ya rike Ali a matsayin ubangida in Allah ya da lahira ya tsira amma za ka yi so ka yi so na Allah ba so na son zuciya ba idan aka raba son ma yanzu ka gani abun ba gaskiya ba gaskiya ba gaskiya a alam ma a bar wayancan din a gidan alam ma ba kowanne ake so ba to ba ma wai su abubakar su umaru su zuwa a gidan allan ma ba duka ake so allan ma usaini ake so ba a san hasan ba a san hasan inda gaske ne sai hada hasan da usaini din da a so su ko duk lokacin da ake tafiya aka ce ya usaini labbaika in dai dan Allah ne kuma a koma a ce ya hasan labbaika ya usaini labbaika to ya hasan labbaika ba za ka ji an kama sunan hasan ba ba a san sa eh dai a ce ya usaini ya usaini ya usaini to kaga su kuma ba yi gari aka haifa ba tagwaye ne tagwaye ne wanda suka haifa uwa ɗaya uba ɗaya ciki ɗaya tagwaye suka zo duniya to ya kamata a so su duka to yi yasa dole sai ka gyara kar ka sa son zuciya addini ka ce ne so eh saboda sai da na hasan an je yayi wa ma'awiya mu baya da aka zo yaki ya jan dai danni ne na bar wa mu baya to nan magana da ya faɗa yasa yau ba a ƙaunansa shi kuma ƙaunan mu ne yasa yayi haka baya so ta sanadiyar jini ko da cikin cokali a zubar bare cikin ƙaho to kun ji dalili kowane rahama ne annabi yana so annabi ya daga hannun sai ya ce inna ibni haza annabi ya ce kun ga wannan dan nawa wannan dan nawa ya ce rigiman da ya faru tsakanin ali da ma'auya ta sanadiyar da rigiman za ta kwanta shine sai sulhu bainar bi'ataini azimataini rigiman nan da za a yace shine zai sulhu to lokacin sulhun yayi annabi ya faɗa me aibu da annabi ya faɗa ba annabi ya faɗa dama zai yi kuma yayi umarni ne kuma yana raye annabi ya gaya masa ya da kai Allah zai hirya tsakanin wane da wane rigiman da ya faru lokaci ya yi kuma ya yi to me aibu to shi yasa abu ba ka da ilimi ka daina hawa kansa ka ce ina son wannan ko na kin wannan sai ka bi ta gun malamai in ka je gurin malamai abin da ka jahilta baka sani ba sai a warware maka ko duk lokacin da ka zo zama na fahimta ba na jijji da kai ba Allah ta malam ne matsayin wane da wane sai mu warware masu eh a lahira ma suna tare a guri daya kuma nan sabon annabin suna tare duk mutumin da ka ga wani abu ba daidai ba ya baka ko kai bai kwanta ma a rai ba kai bincike kai aka yi wa abin ko Allah aka yi wa kuma idan an yi ma ba daidai ba ko kana ga an cuci wani sai ka yi tsam da ranka wai da aka cuci wani ba Allah akwai Allah to wanda Allah zai bi kado kamar mutum da Allah eh da wanda aka cuta da wanda ya cuta da an je lahira in har an cutan kenan shi kuma Allah yi ne alƙali ba zai cuci kowa ba to nan gaba me ya rage da ni da kai mu kula da kanmu mu gyara namu kafin mu ma mu je tunda wayancan nasu sun tafi mu ma nan gaba za mu je to ni da kai mu je mu dan gyara namu sai mu je kar mu ma garin kallon rigiman wasu a zo a ritsa da mu ka ji ana rigima kana kallo sai aka baka tauke ka aka kama ka haka ne to ka karshen ta kai belin ka zai wahala su wayancan manya mai yiwa suna da wanda zai tsaya musu a musu beli ni da kai din da ba mu da masu beli ba mu yi ta kanmu eh mu yi ta kanmu kar ka tsaya kana kallon rigiman da ya fi karfin ka ka ba ta buke ka tafi da hito shine dai mai hankali dai ya gane
wa min asma'ihi ta'ala al'afu kuma ya zo daga sunan Allah alhu sarki mai rangwame wa ma'ana husafuhu kuma wannan wato mai wa asfa kuma da mai kau da kai na'am wa qad wasafa Allah ta'ala bi hadha nabiyahu fil qur'ani wat tawrat kuma hakika Allah ya sufa da annabi sallallahu alaihi wasallam da a ƙur'ani ma hakan ya zo da kuma a taura wa amarahu bil ahwi kuma aka masa rangwame da ya dinga yin rangwame fa qala khudhil ahwa wa amur bil urfi wa arid al jahilin to lokacin da ayin ta sauka sai da annabi ya tambaye jibril ya ce a zan jan tambaye ubangiji da ya je tambaye ubangiji zai ce abinda Allah yake nufi wanda ya sada zumunci ka sadar wanda ya hana ka ka bashi ka bashi wanda ya hana ka wanda ya sadar da zumunci wanda ya yanke zumunci ka sadar masa wanda kuma ya hana ka to ka bai wanda ya ma ba daidai ba ka kawai da kai shine aka karbo fasirin a gurin Allah wa qala ta'ala fafu anhum wasfa eh wahu anhu ka musu rangwam ya ya rasulullahi eh ka dinga yabe musu wasfa ka kawai da kai kuma wa qala lahu jibril malaika jibril yana cewa wa qad sa'alahu an qawlihi khudhul afwa an tambaye aka ce me matsayin kuzul awwal din ya rasulullahi qala anta afwa amman zalamaka yace ai abinda ake nufi ka dinga huwa ga wanda ya zalunce ka وقال في التوراة والإنجيل في والإنجيل والإنجيل في الحديث المشهور في صفته kuma ya zo a taura da linjila a hadisin nan da ya zo mashahuri dangane da sifar wannan annabi namu ليس بفظ ولا غليظ laisa bi bazin shi ba mai ke kashiyar zuciya bane wala galilin ba mai kawararawa ne da fushi ba ولكن يعفو ويصفه sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam mai rangwame ne waya zuba ko mai kau da kai ne ومن أسمائه تعالى الهادي yana daga sunayen Allah alhadi sarki mai hiryar da bayi وهو بمعنى توفيق الله لمن أراد من عباده Duri hadi din bi ma'ana tawfiqin la ibada da can Allah ne liman arada ga wanda Allah yake nufi min ibadi daga bayinsa to sai ka gani Allah ya baka dace daga Allah ya baka dace shikenan eh alhiya za ka ce Allah ya ba mu muwafaka in Allah ya bada dace shikenan sai ka gani an samu dacewa wani ma aikin nasa kaɗan ne yau ya musulunta yau sai ya cika da imani ya samu dace Mm, ka ji dacewa kenan wanda bai dace ba kuma sai ya ta addini ya ta addinin ƙarshen rayuwa sai ya ridda bai dace ba bai samu dace ba shine ma'ana kenan Allah ba mu dace eh sai a kasa abu a kasa abu ana cewa kowa ya zo ya dauka da farko wu, sai mutane su dauki abin da ba shi yake bukata ba na ƙaryan da ka dauka kuma sai a ce shi kake so dace kai to shine tawfiqul lahi dacen Allah din yana gurin sa in ya ga dama ya baka shikenan sai ba wanda ya ga dama fa'ala ne lima yuridu Mm.
وبمعنى الدلالة والدعاء kuma yakan zo da ma'anan wato yi a wato yakan zo da ma'anan dilala shari'a in Allah ya baka dace sai ya sa ka akan tabarki wadda waye da addu'a kuma nan da nan sai a kira ka kuma ka amsa قال الله تعالى Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Kaji. wallahu ya dawo amatul kalki bid'awatul haqqi Allah yakan shira dukkanin halatta da addu'a kira ta gaskiya ila dare salam zuwa ga gidan aminci shine darar latifi ya ru'yatu allati hiya a'azzul muraf gidan daga daga cikin sa ganin girman Allah yi ne babban abun buri ko kuma daru yasmin lafi gidan da an higa an kubuta da duk wani abin ki to Allah kuma waya hadi Allah yakan bada dace ba ga kowa ba man ya sha ga wanda ya zo wannan mun gani ranar yakin yarmuki da ake da kalu da bani walidu babban kafirin nasu wanda ake jin ba irinsa shikenan sai ya ce shi fa yana so ya ga Khalid dan Walid nan shugaban kwamandan yaƙi tunda shi ma shugaba ne aka ga Khalid dan Walid da shugaban da shugaban kafiran da yi shugaban namu suka ware gefe kowa yana kallo nan mutum ya kai dubu ɗari da ahirin daga yaƙin yarmuki su kuma musulman ba su wuce dubu ahirin ba dai ba su da yawa eh wanda ruwayan ba su wuce dubu talatin ba ma ba su da yawa to zai ce yana son kalidu ya nemi kalidu su biyu suka koma gefe a a gaban mutanen haka ya ce wai da ana cewa kal- sai mun fi su yi layi Allah ne baka takobi daga sama ya ce a suna ne annabi ya samu annabi ne ya samu wannan suna ya ce don kuna yaƙi don mala'iku ne suke zuwa kuna yi tare ya ce Allah yana aika mala'iku amma ba ma ganin su to ya ƙarin yaƙi ya ce wata ran mu da nasara wata ran ku da nasara haka yake idawu da habainan nasi dawo da bayanan nasi to ya nasara take yace yana dai hannun Allah eh wanda ya ga dama yake ba nasara wata ran a ba mu wata ran a ba ku eh to kuma addinin naku me manufa yace a bauta Allah shi kadai a daina tara shi da kowa bayan nan fa shi da ne Muhammad shine manzon sa shine wanda ya musulunta me matsayin sa yace an dai mutum ya musulunta ya tsira duk wani abu da aka sani ba za a dora masa babu wani tunani babu komai a kansa to wanda bai musulunta ba ya ji addini mu adalcin san baka musulunta ba duk shekara zaka bada haraji sai ka bada harajin kace zaka bada haraji sai mu barka eh duk shekara da abin da ka bar mu taimaka wa musulunci wanda ya ce ba zai musulunta ba ba zai bada harajin ba ya ce to dai Allah ya ce kar a bar shi ya zauna lafiya eh dole za mu ga iya karfin mu da za mu yi a kansa ko a mu ko a shi wannan shine addini to kuma idan aka yi addinin aka mutu me za a dace da yace aljanna duk wanda ya zai addini mu Allah ya karbi nan sa Allah zai bashi aljanna annabi mu ya zo da littafi ya zo da alqur'ani mai girma wanda alqur'ani ya zai mana haka sai hiru ya ce to ku mu ko da awar da muke muta ba kan gaskiya ba ce kurin itatuwa muke bauta da karafuna yi ya ce to wannan jama'a ya waiwaya ya gani ya ce wannan fa abin da ya gaya mana gaskiya ne kun gani ne shugaban ku ya to gaskiya ni na musulunta eh saboda haka wanda yana da niyya ya bi ni ba wanda ya bi suka ce a wajen ka musulunta ne karaga mana nan da nan suka nada shugaba suka ce da Khalid ya ce to zo mu je aka dan bahi ruwa ya ce me ya kamata zan yi aka ce da janaba kai wanka sai wanka bayan ya wankan ya ce laƙana mun kalma sai laƙana masa kalma lokacin sallah bai yi ba ya ce tunda lokacin sallah bai ba taba yaƙi sai ya juya ya juya da ya juya kuma ya juya kafaran ba ga ya wuzo a cikin ya juya da ya juya kuran aka fara yaƙi ya nutse cikin kan juma haka dan an kashe shi dan aljanna ne ko sallah bai yi ba ka ga wannan wannan sunansa dace dace kenan an an musulunta ko sallah ba a yi ba dace Allah ba mu dace ya samu dace ne dacewa
wa asalu da jami'i min al-maili kuma kowanne asalin sa yana daga maili karkacewa wa qila fi tafsiri dahi innahu ya dahiru ya hadi wani kaulin tafsirin dahi din nan fa ya dahiru ne ya kai tsarkakeke ya hadi ya mai shiryarwa ya nin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam وقال تعالى له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى الله يبدا يجي وإنك سواك يا رسول الله لتهدي annabi kana shiryarwa ila siratal mustaqim ga tabarki madaidaici wannan kuma ranar yakin wato abin nan Hunaini hima an ganshi wani bawan Allah ne yake lallabawa a bayan annabi sai ya ga bayan eh yana lallabawa yana lallabawa yana lallabawa ya zare takobi ya sa dafi eh zo yake annabi ya gala zai zo annabi ta baya in yayi sanda yayi sanda zai zo gaban annabi da haka har ya zo daidai bayan sa eh waiwayawa da annabi ya waiwaya ya ce zo abin da kake nufin ba zai yi ba ai ya ce ya ka sai zo ya ce kawo takobin ya kawo da ya dora masa hannun sa kirjin sa ya ce me kake ji ya ce duk duniya kafin na zo gunka ba wanda nake ji irin ka yanzu kuma duk duniya ba wanda nake so irin ka ya ce to rike takobin ya ki kafirai babu an juya ka nan wa'in naka la tahdi kurin da ya niya shi kenan ya ka gani ya ce juya ka yaƙe sa an gama kurin ya kama ya ci gaba da aiki Allah ne ya rige masa annabin ya ce Allah ya ce kai kaza Allah ya hore masa yi mana haka haka ya da Abu Huraira ya zo gurin annabi ya ce Rasulullahi ya zo gaban annabi yana kuka Abu Huraira ya ce me kake kuka Abu Huraira ce mahaifiyata ni ga yana musulunta ya manzon Allah kaman addu'a mana mahaifiyata ta musulunta kace so kace mahaifiyata ka ta musulunta yake ta yake nan kaje ka ce inji ne ta musulunta ba wani abu yace iya ta ba tana da kan wuri yace je ka dai kafin Abu Hurairah yaje sai ta fito tana ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar sai ya same ta tana haka ya ce ya ga ya jaye kafin ka zuwa mafarki ne aka ce min ɗanki ya musulunta in za ki yi galibin na ki musulunta yanzu nan wani mutum ya zo ya gaya min ya kuma yi ne nima na musulunta ya kafin a zo sai abu hurara bai karasa gidan bai dace ya yace kafin na je mata musulunta ya ce ai ba ku wa innaka la tahdi ila siratal mustaqima to sai mu je
wa qala fihi wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira
wa qala fihi daga jiyan fada wa da'iyan ila Allah annabi yana kira izuwa ga Allah bi izini da izinin sa sirajan shi fitila ne munira mai haskakawa sallahu ta'ala muku tasum bil ma'anal awwali kuma Allah madaukakin sarki shine yake bi da ma'anan farko qala Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha
kaji eh Allah yace cewa kai ya rasulullah ba za ka yi da wanda kake so ba Allah dai shine yake hire da wanda ya so daga cikin bayansa kai dai sai ka zama tsani wa bi ma'anan dilalati yudlaku ala ghairihi ta'ala wannan ma'anan dilala na nasan to ana sakan shi zuwa ga wannan Allah wa min asma'ihi ta'ala al-mu'minu ya auzuna in Allah akwai al-mu'minu sarki mai shaida aikin bayi mai amintar da bayi al-muhaiminu al-muhaiminu sarki mai shaida aikin bayi dagin da kuke yi bayan mala'iku sun shaida Allah shine shaida Allah shine shaida mala'ikun ma lahira lahira wani abin bace masa zai yi yi mana yin mutum da ka ganji ana cewa mutum halin mutum sai Allah haka yake yi mana mala'ikan zai je ranar lahira ga ya kai takardar da ya dai sallah ce a kai wuta eh zai ce a kai wuta ya ce a kai wuta an ce a kai wuta ya ba a kai wuta ce to aikin naka zuciya baya tare da mu baya tare da mu to yasa a lahira shaidan bawa sai Allah kaga yanzu muna azumi yayi mutum ya yaro ba wanda zai sani kuma ko ba ruwa ka ya ba zuciya ka za ka karya zama mala'ika ba zai sani ba sai dai Allah da ya yi ka shi yasa ya ce duk wanda ya azumi ni zan saka masa da shi shi yasa halan ba sai Allah saboda haka ba kowa ne yayi sai ya sani ba to Allah ya gane da mu Allah shine mai shaida aikin bayi shine al-muhaimin kila huma bi ma'ana wahidin ya mu'min da muhaimin wasu malaman sun ce duk ma'anan ɗaya ne فمعنى المؤمن في حقه تعالى المصدق وعده عباده
ma'ana al-mu'min din shi haƙi da ala haƙin Allah madaukakin sarki al-musaddaqu wa dahu ibadahu wanda yake gaskata alƙawarin bayinsa wal musaddiqu qawluhu al-haq eh wal musaddiqu dinnan qawlu al-haq shine fadan sa na gaskiya wal musaddiqu li ibadihi al-mu'minina wa rusulihi shine sarkin da yake gaskata bayinsa mu'mini idan ka zama bawan Allah ka ba Allah to in Allah ya yarda kai imani da shi zai gaskata ka ya zai gaskata ka wa rusuli kuma yana gaskata manzanninsa gaskata ba wani abu ne sai Allah ya zaka yi farar da baka ka faɗi wani magana to idan dai ka ba Allah da gaske to zai gaskata ka ya zai gaskata ka sai ka ga abin kuma gaman yadda ka faɗa nan sai ya tabbata eh Allah gabu ta malam muna neman ruwa ba kuma in Allah da yau za a yi ruwan don Allah da sai a yi sai ya gaskata ka yi mana alaga ta mana ruwan nan fa yana rusa mana gidan daji to Allah ya dade Allah zai bada sauki za a dauke to a wurin ma sai ga an janye waliyan Allah wanda suka bi Allah sau da kafa suka yi imani da Allah suka faɗi magana to Allah yakan gaskata su eh ko abin ba haka bane kuma Allah cikin ikon sa sai gaskata su sai ga abin kuma ya koma ya tabbata ya tabbata haka abin yake mun ba ku labarin wani bawan Allah wani wali ai wani bawan Allah ya je gun sai ya ce alaga ta malam a cikin rawar riyahina alaga ta mala a roƙa mana Allah mana ya wani mutum ya ce ba na da ɗa ka roƙi Allah ya ban ɗa mana to yi kenan ya ce abin sadaka nawa za ka kawo sai zan ba da abin sadaka kaza ya bayar da ya tashi kawowa ya ce ta bari mu roƙi Allah da ya roƙi lahi mata sau ba ta haihuwa kwata kwata ma da ya roƙi Allah kuma Allah cikin ikonsa ya ba da abin sadakan da ya roƙi Allah sai ya kawo sai mata ta ɗau ciki yi kenan sai ya kawo rabin abin sadakan ya bayar ana nan ana nan da aka ta haihuwa sai aka haifa masa da ya mace sai da abun malam ya ji alaga da malam ai ni namiji na ce eh ba ya mai ne ke so ya ce ai kai ma da muka ce za ka kawo abin sadakan ba rabi ka kawo ba ya ce rabi na kawo ya ce to ga rabin na cika ya ce kajen Allah da za a cika yana zuwa sai mace ta zama namiji yana zuwa babu kuma kun duba rahur riyahi na kamar zaman nan naku wani waliyin Allah yana nan a rahur riyahi na almajiran suka zo suka ji alaga ta malam alaga ta malam a duba a duba daraja mun yi ga cikin takura fa na tsanani saboda ya yi imani da Allah mun yi ga takura ka roƙi Allah mana mala Allah ya ba mu kuɗi a rawar yahi ne yace to ku daga hannu yana addu'a yana addu'a sai aka saki ruwan kuɗin eh wannan wannan nerorin da kake gani fala fala fala fala fala suka dinga zuba ana ruwan kuɗi nan da nan sai lullube almajiran kuɗin duk malami fa sun sani eh abin da yasa ba sa faɗa kowa kamar ni ne kai ka ji da gaske ya za ka yi ka faɗa an ka faɗa ce to kai kar wata ran a zuwa tambaye ka to ka ji dalili sai da ruwan kuɗin yayi yawa suka ce malam ya isa ya ce to yake na Allah ka tsayar ya ce ku kwasa mu gani kowa ya cika aljihunsa da kuɗi a kere fa daga Allah yake na kai ba malam ya ce a ku kuka nema me za mu yi da shi za mu yi da shi kun gani ba ma ruwan abin ba ruwan kuɗin da ya ce da Allah ya ai ya sidiquwa da hone gaskata shi yayi amma kawo kudi ai na za a sami amma da ya faɗa din saboda gun Allah yana da yadda to Allah bai kunyatar da shi ba to yi ne fasaran ya sidiquwa da ho shine gaskata ya gaskata manzanninsa da kuma ya gaskata annabawansa kamar annabi lokacin da aka nemi wata ya tsage ka gani aka yi masa haka a matsayin mu'jiza to na annabi mu'jiza ne na annaba mu'jiza ne na wali karama ne in ka yarda da shi dama shi ya yarda da kai shi yayi ka matsala yana gurin bawa ne ba gurin Allah bane in dai ka amince da Allah dama ya amince da kai eh ba zai karyata ka ba in ka gana karyata ka ai kin yarda kai da shi kai baka yarda da shi ba baka imani da duk abin da ya faɗa to ya za kai ka faɗi magana kuma shi ya gaskata zai ya wahala ta wannan ita ce wannan fassarar
وقيل الموحد نفسه shi ne sarki mai ɗayanta kansa وقيل المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه wakila wani kaulin almuminu da ka faɗa ai almuminu ai ibadahu fi duniya nan duniya fi zulmi- fi- min zulmihi daga zalunce zalincen duniya na'am والمؤمنين في الآخرة من عذابه ko kuma sarki mai amintar da bayi ga barin azaban lahira mhm.
وقيل المهيمن بمعنى الأمين مصغر منه shi ma yamin dan yakan zo da ma'anan al'amina amincewa tasgiri ake masa mhm.
نعم فقلبت الهمزة هاء sai aka canja alhamzan a matsayin ha babba mhm.
وقد قيل إن قولهم في الدعاء آمين in kaga wani kauli faɗansa da addu'a da yake cewa amin sarki ne amintar da bayi mhm.
إنه اسم من أسماء الله تعالى to kaga suna ne daga sunayen Allah amin yanda ka faɗa mhm.
ومعناه نعم ومعناه معنى المؤمن ai ma'anan amumini kenan amincewa Allah ka yadda ka amince shi ne ma'anan amin din وقيل المهيمن بمعنى الشاهد والحافظ ai mu'mini din ma'anan sa shahidi ne mai shaidawa ne alhafiz mai kiyaye bayi والنبي صلى الله عليه وسلم أمين ومهيمن ومؤمن wa wa awal amin wa nabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi tsira da amince Allah amina amincece ne mu'minin abin amincewa ne mu'minin abin gaskatawa ne wa kada samma وقد سماه الله تعالى أمينا shi ma annabi Allah ya amince da amin a shayin malaman tafsir wasu sun faɗa haka mhm.
فقال مدى ثم أمين to wasu sun ce annabi ne wasu sun ce jibril ne mhm.
وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بالأمين kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kan amincece ne kowa ya san shi wa shihira bihi da hima أجر به قبل النبوة وبعدها tun gabanin annabta sai bayyana da bayan zaman kowa ya san annabi da aminu na'am وسماه العباس في شعره مهيمنا في قوله abbasu ma ya ambace da muhaiminu a faɗan waka ta sa mhm.
ثم هتوى بيتك المهيمن من ننكندف الياء تحتها النلق to kaga nan ya ambace da muhaiminu mhm.
قيل المراد يا أيها المهيمن wani kaulin ana nufin ya kai mai shaida aikin bayi ranar lahira annabi zai bada shaida mhm.
قاله القتيبي babban malami ne malam kutaibi ya yi wafati ɗari biyu da saba'in da shidda shi yake gaya mana haka mhm.
والإمام أبو القاسم القشيري malamin da ya goyi bayansa akan wannan magana limami ne uban kazum alkusheri sunansa abdulkarim dan daga kabilan hawazinawa mutumin nisa buri ne shine wannan risalar nan na kusheri eh kuma ya koma ga Allah hijira yana 465 mhm.
وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين haka Allah ya faɗa mhm.
أن يصدقوا ai yana gaskatawa وقال صلى الله عليه وسلم أنا أمانة لأصحابي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana amanata ni amana ne liya sahabi ga sahabbai na muddin ina cikin su babu wani abu da zai faru بمعنى المؤمن wannan shine ma'anan mumini ومن أسمائه تعالى القدوس yana daga sunayen Allah al-Quddusu tsarkakakken tsarki ومعناه المنزه عن النقائص ai abin da ake nufi da quddusu munazzawun sarkin da ya tsarkaka anan naqaisi gabarin tawaya fil azal المطهر عن سمات الحدث sarkin da ya tsarkaka ga alamu na faruwa وسمي بيت المقدس wannan ya za ka ambaci baitul muqaddas tsarkakakken daki لأنه يتطهر فيه من الذنوب kuma domin duk wanda ya ga cikin sai na fila ya fito Allah ya tsarkake yi gaba da laifi ومنه الوادي المقدس kuma ana ambaton sa da ru- yawwa wadal muqaddasi وروح القدس ruhul qudus nan bayan tsarki ووقع في كتب الأنبياء في أزمائه صلى الله عليه وسلم المقدس kuma yana hukuwa littafin anbiya'i annabawansa sai azma ya alayhi salatu wassalam a sunayen a- a- annabi tsira da aminci Allah al-muqaddas al-muqaddasu tsarkakeke أي المطهر من الذنوب shi ne wanda ya tsarkaka gabanin zanafai كما قال kamar تعالى yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa alƙur'ani mai girma يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما أو الذي يتطهر به من الذنوب aw allazi ko kuma sarkin da yudahara bihi Allah yana tsarkake mina zunubi ga barin zunubi ويتنزه باتباعه عنها kuma yana tsarkaka mabiyansa tare da iya dalilansa su ma suna samun tsarkaka كما قال تعالى kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa يخرجهم من الظلمات إلى النور Mm.
أو يكون مقدسا بمعنى مطهرا من الأخلاق الذميمة والأوصاف الدنيئة aw yakunu muqaddasan ko muqaddasa din bi ma'ana yakan zo da ma'anan mudahara min akhlaqi zanima wanda ya tsarkaka daga dabi'u abin zargi wa usahu dani'a da zuba makaskantun sufofi Mhm.
ومن أسمائه تعالى العزيز yana daga sunayen Allah al-aziz mabuwayin sarki izzu ne ya izzu sarki mai buwaye da wanda ya so Mhm.
ومعناه الممتنع ai الغالب ma'anansa al-mumtani kararren sarki bi zadi ga zadinsa al-galibu mai rinjaye akan kowa Mhm.
أو الذي لا نذير له ko zargin da ba yi da kini mhm.
أو المعز ko لغيره zargin da yake buwaye da waninsa mhm.
وقال تعالى ولله العزة ولرسوله haka Allah ya faɗa walillahi izzatu buwaya na ga Allah alƙarfi da daula na mulki wani rasuli kuma da manzansa mhm.
أي الامتناع وجلالة Ai القدر al'imtina wa kariya wajen lalata da girman daraja mhm.
وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنذارة Kuma annabi Allah madaukakin sarki ya ambaci kansa bil bisharati da bishara wan nizara da nizara tabaraka allazi nazala al furqana ala abdi li yakuna lil alamin nazira فقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات to kaji وقال تعالى أن الله يبشرك بها مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا وبشيرا Allah ya ambaci annabi da haka inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadhira kuma ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira أي مبشرا لأهل daɗi Allah داعته mai alfahari ne ga masu yi wa Allah da'a duk mutumin da in ka yi wa Allah da'a sosai tun a duniya za a ma alfahari sai ka yi mafarki kafin ma ka je lahira gidanka na aljanna Allah sai ya nuna maka shi sai ya nuna maka shi to kaga wannan alfahari aka ma kafin ka je aikin naka ne yasa aka maka bushara Mhm.
ونذيرا لأهل Kaji معصيته kuma sai a ga an yi gargadi ga masu saba masa in saban Allah ka yi wa sai ya ganka a jahannama sai ana ta daure ka da an kwato ba kuma yasa aka nuna ma haka ba tun da da ragowar rayuwanka maza ka tuba ka bar wannan aiki shine dalilin wannan mafarki ومن أسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسرين طه to ويسين ya zo daga sunayen Allah eh a sunayensa kamar yadda malaman tafsiri suka ambato dahe da yasin mhm.
وقد ذكر بعضهم أيضا أنهما من أسماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم to gaji malamai da yawa sun ce sunan annabi ne mhm.
الفصل الخامس sai عشر wasali na goma sha